ita kuma mata ce wadda take tana da tsayi fanada ya umar sai sai na umar ya kulla masa kira ala qad arafnaki ya sauda yace saurara mun gane ke ya ke sauda tirsan ala an yanzila insha sai da na umar kuma yayi hakan ne dan kwadayin a sabkar da aya wadda za ta umarni yin kulle hijab kenan na tsari wancan kenan yana ce ma nan sarasaran ka tsare matan kan ana malamai suka ce tsare wanda ya kasu biyu akwai tsare na hijabi na niqabi to shi wannan da farko an yi shi sai kuma wannan na biyu sai ke neman annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan gurin sai kenan aka sabkar da wannan aya sai na umar kenan yana kudai an yanzu da hijabu a sabkar da kenan aya wadda za ta yi umarni a kusatsari ta yadda mata maki sallallahu alaihi ba za su dinga wuta ba ba an zanen nahur hijaba sai wani subhanahu wa ta'ala ya saukar da kina aya wadda take umarni a sayin kulle da kuma tsari da rashin halitta hutar hutar matan musala sarasar wannan gurin ɗaya ne daga gurare goma sha ɗaya na muwafaka ta sayi na umar ma'ana ga munakatar da allah ya datar da sayi na umar kamar sayi na umar ya ce da kaza ya faru ina ma Allah ya sabkar da kaza kuma ya samu ubangiji subhanahu wata'ala ya sabkar da aya kan wannan to wannan ɗaya ne daga ciki kenan wannan gurin wa zai ba mu gurare kamar guda biyu waɗanda aka samu muwafaka ta sai da na umar bayan wannan na لو اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سيالا يكسي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ko kuma wata sadu ke nan wata jirana sai kuma aha na na kenan wannan zai zama tun da maganin hijabi ne duk da sababi na hijabi asbab din suna da yawa wannan ɗaya ne daga cikin sabubba wannan ma ɗaya ne daga ciki ga ganin sau da aka kenan sabubban da suka sa aka wajabta kenan suna da dama wannan hadisi kamar da imam al-bukhari ya kulla tarjama babu ana halaccin fitar mata wajen gari biyan bukata a farkon kenan lamari haka a kitabu tafsir ma ya fitar da shi a suratul azab fadin Allah la ta rukuru biyutan nabi illa an yi ƙugana lafi a kitabul istizan neman izini kan shiga gida shi ma sai ya fitar da shi a ayatul hijab ya nuna kenan halaccin fitan mata zuwa biyan bukata wannan kenan bayan an saukar da aya ta shamaki ta hijabi sai zaman ko masu kyanar sarasan fuskokinsu alheri sau da hadisi na yarfar aisha radiyallahu anha shi ma kaga sai take cewa safwan ibn mu'attal wa kana qad arafani qabla al-hijab da ya sanni kafin a sabkar da aya ta hijabi to nan ma sai na Umar ya ya gane sauda saboda kenan mai tsayinta sai gane kenan sauda ce sai ce qad arafna ki ya sauda kaga ba wai fuskar sai gani ba a kenan ya gane ta hanyar tsayinta sai kuma ya faɗi wannan magana din don saboda mai a sabkar da kenan aya wadda za ta yi umarni a bisa kulle to daga nan kuma sai aka samar da bandakuna kenan a cikin gidaddaki wannan ya nuna kenan karamcin fitar mata zuwa biyan bukata sai da dare kenan kaga wannan ya nuna karamcin fita kamar misali aisha radiyallahu anha a hadisi na kage sai take cewa fakunna la na farudu illa lailan ilalai mun kasance ban mu ta biyan bukata sai da dare zuwa dare shi yasa da aka yi da zango ita ma sai ta tafi zuwa biyan bukata ta ce kenan mafiya sai zama mai sai da dare zuwa dare wannan kuma kaga abu ne na kunya maimakon misali a samu mata sun huta ko mace ta huta zuwa biyan bukata sannan yana halitta kenan mutum ya ma ma'ayyar shi wa'azi ko kuma nasiha kaga sai da nawa mai ce alaƙar arfinaki ya sauda mata manzana sassan kuma iyaye ne na muminai kaga nan sai ce kada arfunaki ya sauda sannan kuma kenan cewa ba mu fita sai lokacin kenan lailatan minan layali isha'a wani dare daga darare ta je wuta kenan lokaci wanda yake na lisha ko lokaci wanda yake na lisha sannan kuma in so samu ne kenan asali bayan mace tana gida to kuma wutar ta karya zamanto kowane lokaci in ba tare da zarura ba inda zarura tana da wuta in ba tare da zarura ba to dare shi ne mafi zamantowa lokacin sutura kaga ba za a gane wace ce wannan ba wace ce wannan to kuma nan kaga wuta biyan bukata ne ma farkon lamarin sai zamanto ba su yawan fita sai da dare ya nuna mana sannan kuma mahimmancin tsari na mata kenan tsarewa mata a cikin gida kamar yadda ubangi ya ce karna fi buyuti kunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyati dunya ku zauna ku nutsu a gidan da jin kun huta ta kama kar ku huta huta irin ta mutanen jahiliya na farko shine in bukatar huta ta kama ga mace to zaman to huta ya shiga ta musulunci samun hijabi niqabi hijabi kuma ba wanda zai zamanto shi karan kanshi ado ba ko kuma ya zamanto fitina wanda zai suran ciki wanda yake na mace ko kuma ya zama shi karan kanshi kwalliya ne ko kuma ya zamanto yana da sirbi ko kuma mannewa a ciki ko kuma matsewa duka wannan bai halitta ko kuma irin tsarin na yahudawa za ka ga da ko irin tsarin na yahuda shi ma wannan kaga bai halitta ko kuma ya zamanto an turare shi duka shi ma wannan bai halitta ko kuma ya zama ya yi kama da shallabiya kama ka shi ma ka ga bai halitta saboda la'anar lawa rajul ya labasa labasa ta mar'a wal mar'a tarbasu labasa ta rajul kenan wannan ya nuna halaccin wannan dan biyan bukata babu istinja bil mali an anas ibn malik radiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيب أنا وغلام معنا إداوة من ماء وفي رواية من ماء وأنفة باب الاستنجاء بالماء باب نيوان زي karantar da mu hukuncin yin istinja'i shine tsarki bilma'i da ruwa yin tsarki da ruwa wannan yin tsarki da ruwa shine mafi kaiwa matuka wajen tsarkakewa da kuma tsabtacewa da kuma daɗaɗa rai sannan kuma mafi yawa shi malamai suka fi rinjayasuwa a kan yin tsarki da dutse ga maza saboda kaga ruwa ya fi tsarkakewa an zana mina sama'i ma'an faruwa alistin jawo bilma'i shine yin tsarki neman gusar da najasa ko kuma ciratuwa daga najasa bilma'i ta hanyar amfani da ruwa wanda mun san namiji yana da abubuwan yin tsarki ko dai ya zama ruwa ko kuma ya zama to dutse an halatta radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam ki sarrafa ya kasance idan kharaja li hajat a lokacin da ya fita dan biyan bukata ajibu ana nakan zawwa ni wa gulamun ma'ana da wani yaro tare da mu wa gulamun da wani yaro ma'ana idawatun min ma'i tare da mu muna dauke da wani makayi idawa shine makayi wanda yake karami wanda akan yi shi da da da fata kenan wani dan karamin batta ne haka wanda akan yi shi da fata sai kuma a sa ruwa an yi shi kenan a matsayin wata buta karama amma kuma wacce take ta ta fata wa fi ruwayatin min ma'in a wata ruwayar wannan idawa makayi min ma'in na ruwa wa anasa da kuma kwagiri shine sanda wadda take da kamfasa haka kenan karama ita kuma hikimar in yazo yakan kafa ta sai kuma ya sanya kirami ko wani abu dan su zama so ta suturce shi sallallahu alaihi wasallam a lokacin biyan bukata wannan ya nuna kenan yin istinja'i da ruwa shine abin da yafi kamar yadda Anas ya ce na kan dauko wannan sannan kuma yana nuni akan cewa wanda yake yaro to ana bukatar ya zamanto ya yi hidima ga na gaba da shi musamman ma masu fadla a kan shi kamar iyaye misali kamar waɗanda suke abokane na iyaye babu ne iya zama a gida kai ne za ka yi ƙoƙarin yin hidima ga waɗannan ababe cika randina cika makayi na ruwa cika buta misali ta ruwa wadda ma'aihi ko ma'aihiya ko wasu na gaba za su ɗauka su yi amfani da wannan shi yasa nan ana sai ɗauka kenan sai kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan makayi wanda yake na yin tsarki abin da ya sa kenan al'imam al-bukhari ya tarjama babi da alisinja kenan don nuni akan fifita amfani da ruwa akan amfani da abin da yake duki ko kuma hoge wannan hadisi a kitabul wudu da ya maimaita shi babu man amala ma hurmani kahuri wanda aka dauko mai ruwa kenan ba dai bane da dauko ma kenan ruwa dan sarkaka sai kuma hamalul anaza ma almani daukowa kwagili tare da ruwa filistin jari sai kuma babu ma da fi ghasilil bawli wajen wankewa bawli shi ma kaga da ruwa sai kuma sutratul musalli saboda kwagili kin yakan kafawa kuma yayi sallah da shi sai kuma babu salati ilal anaba mutum ya tsalla yana mai tunkara karamar sanda a sa da suna ga sutura sai ta zama babba abu to kamar kwagiri karamar sanda tana wadatuwa tun da tsayinta ya kai gwargwadon tsirani babu na yi hannun istinja ibilami sai kuma wannan babe ne wanda zai bayyana mana annahayi hani wanda aka yi hannun istinja ibilami akan wankewa ko kuma yin sarki da hannun dama wanda Allah subhanahu wa ta'ala daga ni'ima ta karrama bil adama da yi shine dora halitta ɗan adam a bisa fitra wadda take kenan lafiyayya fitra dukkanin mutumin da zaka same shi an aine shi kuma Allah ya datar da shi ga musulunci to zaka samu cewa shi yake matsayin ɗan adam wanda ubangiji ya ce laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wajen jirin halitta wajen mafi kyan daidaito a bisa komi saboda hanyar Allah ce kake bi siratul mustaqim ta farki wanda yake mutake to dukkan wanda yake kan wannan ba za ka gaba wasu abubuwa waɗanda suke baibai a tattare da shi shi yasa al'umma ta musulmi al'umma ce wadda take take da abin mamaki ce dukkanin halittun Allah wajen tsari da tsafta wanda komunmu ya dace ma fitra ta daidai shi yasa wanda yake musulmi ba ka gaba yana ko yana aikata abubuwa masu karamci da hannun hagu wannan karamta wasu ko rigawa da hannun hagu abin da yake koma baya kaskanci shi ake da abu abu mai karanci kuma da dama to kaga tsarkaka wannan ba abu bane wanda yake na karamci sai zama to kenan tsarkaka ko tsaftata duka da abu ne ake yi ana bi qatada daga abu qatada radiyallahu anhu shine harith ibn amr ko kuma al-nu'man shi ma ya rasu hijira tana da shekara 54 wanda jama'a sun fitar da hadisan shi kenan shekara ɗaya suka rasu da shi da sauda ala shi ne wanda kuma ya halarci ya kukuna tare da annabi sallallahu alaihi farkon yakin da ya halarta uhudu wanda uhudu ne aka sari idan shi ya fulluto sama kulcin shi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi a ke mai tobi idan ya koma kamar ma bai taba ba samun wani mushkila idza shariba ahadukum yace idan ɗayan ku ya zo sha fala ya kana fasfil ilahi kar ya numfasa ya maido numfashi a cikin makayi wa idza atar khala'a idan ya zo biyan bukata fala ya masa zakarahu biyan kar da ya taba gaban shi da dama wala ya tansaha biyan sannan kuma kar ya goge bayan gari ya wanke bayan gari da damashi nan an hana wanda yake musulmi kenan taba gaban shi da hannun dama haka kuma an hana shi kenan ya zamanto ya yi tsarki da hannun dama sai wa'in wanda yake ya samu larura ne kama a ce hannu ɗaya gare shi to kaga zai amfani shi kuma da wani abin da zai sa hannun a lokacin da zai kama ruwa kamar wani gam sai sa kenan in ya so ya wanke kuma sai fita wannan shine tsari shi yasa irin wannan koda masu sayar da abubuwa na abinci za ka ga suna irin wannan kuskura kamar masu sai da nama irin su salati da su a yanka sai ka ga mutum sai kama abinci da hannun hagu kuma ya yanka da hannun dama aka ce kaga cikin nan da akwai nau'i na kazanci a lokacin da za saboda inda yanzu cikin shi zai motsa ko zai bukaci shiga bandaki idan ya je da wannan hannun ne zai wanke kasan kuma da shi ne zai kama maka da ko balangu ko wani abu sai kuma ya yanka da ka gani to kaga irin wannan lokacin da zaka hau aiki sai a sa kenan gam sai ka sa gam wannan na gurin aikin ka ne da so ta bukata an ta kama bukatun nan ba karas kuma sai ka fita wannan shine abin da yake tsari da kuma tsafta ga musulmi da kuma al'umma musulmi kaga nan sai aka hana karya kama gaban shi da hannun shi na dama kar ya wanke bayan gari da hannun shi na dama saboda mahalli ne na najasa irin wannan abubuwa ne za ka gane yahudawa har ma za ka ga iri-irin waɗannan ababe mutane suka wucewa iyaka wajen dawa najasa da hannun dama ko gurin ƙasanci da hannun dama har ma ta kai za ka ga waɗansu suna fatawa na sa al'aura a baki ko kuma sun ba ta al'aura kalika wacce irin ƙazamta ce ga ɗan adam za ka duba gurin najasa ka kara bakinka a gurin najasa ko kuma hannunka a gurin najasa wannan duka zalla ne da za ka ga da kuma waɗansu ababe na tasirantuwa da ɗabi'u na mutanen yamma shi ne za ka ga da dama wasu su ringa ba da fatawa da halarci iri-irin wannan wasu ma a babe na manyan malamai wasu kuma iri-irin kawai irin matan nan masu wa'azi na mata kawai 'yan duniya wanda ba wani kan ganin shari'an masu ka sani to sai ka ji suna faɗin wannan ko har ka ji mutum ya yi tambaya wai yana halitta mutum ya kaza ko mace zai tambaya yana halitta ta yi aikata kaza to ta kaka gurin bawali wanda aka ce kakka dawa da dama kuma a ce gurin bawali ka sa baki ya za ka yaka gurin kasanta bawali na jasa to kaga da dama ma ya aka ce in ku har an yi hani wala ya masanna zakarahu bi yamin kar ya taba al'aurar shi da hannun shi na dama to ina kuma za ka zo ba hawa zance hannu ba ake ba zance hannu ba ake zance ho baki ake kaga abin ya yi muni wala ya tamassa haɗe yamin kar ya wanke bayan gari da hannun shi wanda yake na dama wannan shine mafi kyan kenan karantarwa ta shari'a kuma wanda ya dace ma fitsara ya dace ma kenan tsabta da kuma kiwon lafiya saboda zaka iya samun bangaren abin tun da da dama ne zaka ci abinci to zaka iya taba gabanka ko kuma misali ka wanke najasa ya zama to da kwai ragowan rashin tsara shewar najasa din wani abu na tasiri kaga ka ci ya sabbaba ma mutum cututtuka ko amai da gudawa ko su abubuwa wanda suke daban da to shi yasa sai ake nesa sai zama hannun da bai da alaka da aikin abinci da aikin takrima shine za ka yi amfani da shi to kai ma mai sai da kayan abinci sai ka kiyaye wannan mama mafiya za ka musamman ma wani da za ka gama bai damu da ya sa sabulu ba yanzu kamar jahili ka ga ake sa damu da ya sa sabulu ba ko kasa domin abincin da yake sai da kawai in ya je ya kama ruwa in ya zo haka kawai zai dambaro abu da gumin shi kuma kawai ya kage shi ke da babu lantan jawa bil hijara wani abin mamaki za ka kuma wanda ba su ba musulmi ba sai ka ga in ka je ka rastoran rastoran na su suna da wani bukatar da mutum yaushe za ka zo kawai sun gulai nuke hannun shi hannun ne zai so sanin mutum sai babu listin jafin hijara wannan babu ne wanda zai karantar da mu hukuncin yin alistin ja tsabtata daga najasa bil hijara amma ta hanyar dutse wannan ga wanda suke mazaje kina an shar'anta musu yin tsarki na dutse tsarki na dutse sabanin kenan waɗanda suke mata da kuma kun samu shi wanda ya zama yana da halitta guda biyu ta maza da ta mata kaga kenan ba zai wadato ba da ne lissu shima saboda kenan zai goge mahallin wancan na kenan nau'in nashi guda عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني احجارا استمتع بها او نحو ولا تاتيني بعظم ولا روح فاتيته باحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبي واردت عنه فلما قضى atba'u bihinna daga tsere na Abu Hurairah Allah kare da gare shi yace ittaba'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na bi bayan maki sallallahu alaihi wasallam wannan shine halin sahabbai sukan juyawa duk inda maki ya juya shigar shi fitar shi suna biye da shi Allah subhanahu wataala kare da gare su wa kharaja li hajati a lokacin maki sai fita dan biyan bukatar shi fakana la yaltafitu maki ya kasance yana daga dabi'a ce la yaltafitu bai waiwai wai zan tafata in tafata jami'a in zai waiwaya yakan waiwayawa ga baki dai ne sallallahu alaihi wasallam wanda yawan tahiya mutum yana waiwai alama ce ta rashin nutsuwa da rashin gaskiya kaga da kuma tsibu amma ka'ida ka sa gaba kawai ka yi tafiya fadanautu min sai na je kusa da shi wa ƙara sai ci ɗin gani a hajjara nemo mini duwal wasai a san biha wanda zai kawar da najasa a san biha wanda zan kawar da najasa ma'ana zan karkaɗe zan ciratar da najasa daga gare ni ma'ana zan yi tsarki da su auna hawa ko wata kalma ne makamanciyar haka wala ta'tini bi adli amma karka zo min da kashi wala rawtin ko kuma kashin dabba fa sai ku bi haja sai ni na Abu Hurairah ce he na zo mai da duwal wasi bi tsarafi tiyabi wannan kuma na kwaso duwatsun a gefen tufaka kaga na da biyan sahabbai da yace zo min da hajar sai je kwaso duwal wasan ya tattaro kuma sai ya dauki hiraminsa sai zuba a sama kaga ba a hannu ba mafi karshen dai abin da zai iya rukowa shine cikowa hiramun shi ba ta dubi a jarin bi tarfi siyabi ba wa za su ha'ila jambi sai na kana zube su gehen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aratu an kuma sai na kawar da kai ma'ana na juya na bar shi walamma qada lokacin da ida bukatar shi atba'u bihinna sai bi baya da waɗannan duwatsu ma'ana ya zamanto yayi sarki wanda tsarki da dutse ana buƙatar mutum ya yi mara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan man istajmara falyutir dukkan wanda zai istijmari to falyutir lalle yayi mara falyutir yayi mara sai na Abu Huraira kamar yadda arwaya ta gaba Imam Bukhari ya fitar yake cewa fasaltuhu ma bala al-azm wa rawha sai na tambaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam menene bambancin da kace karin kawo ma kashi ko kuma kashi busasshen kashi na dabba kala sai ce min ta'amil jin wannan yana daga abincin aljannu lokacin da annabi sallallahu alaihi ya gana da aljannu sun tambaye shi abincin su annabi sallallahu alaihi shirye da su zuwa ga cewa dukkanin abincin dukkanin kashi wanda aka wanda aka yanka in kun dauka kuka ambaci suna Allah zai zama mafi cikar nama haka kuma kashin dabba ta musulmi wannan abinci ne na dabbobinku to a nan gurin kaga sai nuna yin gogewa da kashi sai zamanto ka cutar da kenan yan uwanka musulmi daga aljannu yan uwanka musulmi na aljannu ka cutar da su saboda ka goge najasa da abin da yake abincinsu ne da wannan ne malamai suka ce min babu aula abinci na musulmi min babu aula abinci na musulmi kar ya zamanto abin da abinci ne za ka iya samun abu nau'in abin da abinci ne kamar biskit ko wani abu kaga inda za ka goge da wani abin da nau'in abinci ne tana yiwa da koyon da shi zai rasa in tsirari na fata zai kai shi ya rasa abin da zai ci sai samu wani gudun tuffa ko wani abu to kai kuma ka goge na gasa da abu kaga kenan ya zama ka cutar da sai suka ce to bai halitta mutum ya goge bayan gari da kashi ko kuma misali duk wani abu wanda yake na abinci haramun ne mutum ya goge najasa da shi ko kuma abu mai alhurma kamar takarda wanda take dauke da rubutu na addini wasu kuma suka ce dalilin kashi saboda za a iya samun cutuwa sai suka ce to haka dukkan wani abu mugun mai cutarwa kamar kwalba shi ma bai halitta inda ya zama abu ne wanda yake da kashi saboda kenan sai zama to ya cutar da ya cutar da mutum ko kuma rautsin kenan kashi wanda yake na dabba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yace karka zo min da waɗannan abubuwa abinda ake bukata in har guda biyu za su ishe ka to ka ƙara dutse saboda in za ka tsarkin dutse ana bukata kenan mutum ya zama to yayi mara sannan rashin zauwa da kashi na dabba hallau ya nuna cewa abinda za ka istijmari lalle ka samu abu wanda yake tsaftatacce kaga in ya zama ka ɗauki dutsen da Allah wani ya isi jimali kuma ga cututtuka al'amuradun mawukula kaga infection da waɗansu cututtuka daban-daban kenan dole wannan shi ma ƙarƙashin nan sai ka duba kenan abin da yake kenan mai tsabta wanda kuma yake wanda babu wani abu wanda yake na cutarwa a tattare da shi saboda haka kenan sai mutum ya leƙa wannan shi ma don kare zamanto ya yi amfani da abin da zai zama ya cutar da shi a lahiyar shi wancan hadisi wanda ya gabata imam al-bukhari ya fitar da shi hadisin da ya gabata a babu la masu zakarahu bi yamini bai halitta mutum ya shahi al'aura da dama a kitabul ashriba ya fitar da shi babu na haifanin tarfus fil inani hani akan yin numfashi a cikin makayi saboda shi kuma kaga shi ma za ka iya maidawa da wani abu na cuta ko kuma wani abu wanda yake na kazamci kaga da mutum zai numfashi wani abu zai iya hutawa daga hancin shi ko wani ruwa kaga sai zama to ka sama mutum kankami na wannan ruwan ka cutar da shi shi ma sai aka yi hani kenan akan wannan don waɗannan maslahohi ke babin la yastanja bi rawsi la yastanja bi rawsi wannan babe ne wanda zai karantar da mu cewa baya halitta mutum ya goge bayan gare bi rawsi da kashi wanda da busasshen kashi ko kuma kashi na dabba saboda an ce asali kashi na dabba ta musulmi abincin dabbobin musulman aljanu kenan yin haka nan sai zamanto an cutar kaga musulunci dukkanin abin da yake cutarwa ne to lalle aka nesa da shi saboda kar ya zamanto mutum ya ɗauki zunubi na ɗan uwan shi to ba ma na bil adama ba hatta da aljanu hatta da dabbobin aljanu shi yasa irin tsari na cutar da jinsi na aljannu kamar misali a ce guri guri ne wanda yake yana da aljannu ko wasu dabbobi misali ka yi amfani da zuba ruwan zafi ko kuma wuta ko kuma kaza duka wannan kaga akwai nau'i daga nau'i wanda yake cutarwa har ma malamai sai suka tantauna cikin cewa to aljani ne ya shiga cikin mutum za a iya amfani da wani abin da zai zama zo kona wannan aljanin ne ga baki daya ko kuma kai shi zuwa ga kisa ko kuma haka nan din baya halitta to karkashin wannan sun kai sun komo akan cewa matsar ya zama to shi shedani ya yi taurin kai ya ki gushewa daga cikin mutuma aka san cewa lalle wannan hanya za ta bayan zuwa ga kisan shi ko kuma kenan salwantar da rayuwar shi suka ce labur da zaman to an yi amfani da wannan yin haka nan kuma bai zaman to ba kenan an dauki an dauki zunubin shi wannan saboda kenan zalunci ne da kuma fasikanci kuma kokarin kare kai ne da kuma magancewa wannan abin haka aka yi amfani da hanya amma dukkanin abin da zai zaman to cutarwa ne ga halittun Allah duk abin da yake da rai to wannan baya halitta عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغاية فأمرني أن آتيه بثلاثة حجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روضة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروضة وقال هذا لك السنة لقى ابن مسعود ألا يقارئ الرأى غريشي yace atan nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita ma ji salatan ya zo korami wannan duka kinaya ne ga biyan bukata shine sai a kira sunan gurin da ake biyan bukata da kuma biyan bukata saboda kumya da kuma dabi'u na gartattu a musulunci ba a yarraba a musulunci ka ringa ambata sunayen abubuwa na kazamta ko kuma abubuwan da ake jin kumya a farko ana kokarin yin kinaya ta yadda zai zama toke na an fahimci manufa ɗin amma tsarin wa'azi na waɗin abubuwa faru-faru ba tsa ɗanyen baki wannan inna ba ala ya murbe fasha wannan alfasha ce ba shi rikin labudda ya zama to a yi amfani da kinaya da kuma ishara shi ya sa kaga alzai sunan guri ne wanda yake korami an yi istiƙaƙin shi da gitsan shi ne guri wanda yake gangare saboda wanda zai biya bukata ƙa'ida kaga ba zai je sama tudu ba inda kowa yana gani shi yasa ko dai ya zama to ka je daji to daji ma ka je gangare aka ce ka sadda kai ka rufe fuskar ka kan ma wani tsin kayo kai gani kake to amma ka ga wani jahilin sai ce ce wallahi kaza ne nake ka gani na zo ka kaza ne nake ka gani to wannan ka ga rashin tarbiya ne da abin nan ko zan je in yi kaza to wa za ka gaya ma duka wannan abubuwan rashin tarbiya ka gani yau tare tijiya kake cewa za ka huce wasu tana jaja rashin tarbiyya da rashin kumiya haka na yan mata ta ce ta wuce wasu suna hira da ita da saurayinta shi ne take cewa wallahi wai gudawa take sai ta hudu sunan farko ce ta ce wallahi ka gani ke ce to ne kaka gani wannan ne kaka gani ka gani ake zancen fitar mata ma zuwa maɗaki da dare sai da dare wancan lokacin kafin a riƙi kenan ban kai a cikin gida to duka ire-iren waɗannan abubuwa ƙaramcin kunya shi ya jayo wannan ita kuma kunya tana daga imani duka rasa wannan kunya din cikin al'umma shi yasa zaka ga duk abubuwan ba a jin sa komai sai ka ga wani da sunan ma eh, wa'azi ko wanda sai ka ji ana dan yin ba ana shari'a ana batsa ana maganganu irin tsarin wa'azin yan tasiri ata annabi sallallahu alaihi wasallam na gaita fa amarani sai umarce ni an atahu bi salafat ahjar in zo mai da tsafan gwani guda uku matsar dutse uku zai biya bukata to shi ake bukata ko wajen su hajarai sai na samu duwatsu biyu wanda masu tsali sai na nemi dutse na uku walam a jirgin ban same shi ba saboda cikin tsara ne kaga babu duwar watsi da wannan fasattu rauta sai na ɗauko kashin dabba ba ta yi tsohubi a sai na zo mai fasadar hajjare ne kaga kenan akwai kashi na dawakai kashi na raƙumma to sai ɗauko kenan kashi na raƙumi ko na abu makamci haka wal karauta sai jefar da wannan kashin dabba wa ƙare ta hada rikisun ya ce wannan abin nisantawa ne ko kuma hada rikisun wannan ma'ana kazanta ne ko kuma najasa ne saboda wani lokacin rauta ana kiran busasshen kashi da rauta amma nan ba wai busasshen kashi ya kawo ba kina abin da ya kawo kashi wanda yake na dabba wanda yake busasshe kenan wannan ya nuna cewa a lokacin da mai istijimari zai istijimari kenan ba a sanya istijimari da kashi wanda yake na dabba duba da ciyawa ce ta aljannu dabbobi na aljannu na wani ya karanta babu نعم امام البخاري يتي باب الوضوء مره مره بابا da zai karantar da mu alwudu marra marra halaccin yin arwalla shudi ɗaya ɗaya ma'ana zagaye ɗaya ɗaya mutum ya wanke so ɗaya ɗaya an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala tawadda annabi sallallahu marratan marra annabi sallallahu alaihi wasallam ya khafifa arwalla sama sama shine wankewa so ɗaya ɗaya wanda wankewa ta ɗaya ita ce farilla ta biyu ta uku duka waɗannan sunna ne ta farko ita ce farilla matsar dai ta gani amma lokacin da ta farko ba ta game ba kenan labur da ta biyu ta zama to kenan ita ce za ta cike farali in kuma ba ta game ba labur da ta uku yanzu ga kawo masu gautsu mata ko lokacin sanyi ko mutanen da suke cikin dasu suka da wannan to za ka ga wani a karan farko da wahala ruwan ya shiga cikin kenan to wannan ba zai wani kuma duba da laushin mata an yasa ɗaya ma kuma da rashin dauda babu wani dauda ko na ko kawai ya wadatar babu rudo ibar rasai na marrasai sai kuma babu da zai nuna mana halaccin yin arwalla biyu ana abdullahi bin zaid bin as al-madini radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tawassa marrasai marrasai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla sai shawa marra sai wanke marrasai marrasai wannan imam al-bukhari ya fitar a wasu babu masahin rasu kunna wani shawar kai ga baki da wannan ya nuni a bisa abinda ake bukata lalle na shari'a mutum ya zama yana da ilimi da masaniya a bisa yin nau'i da kuma aikata dukkanin ibada ala basira tabbas ibadar da za a yi ta akan ilimi da kuma basira ba ɗaya ba take da ibadar da za a yi ta a halin jahilci saboda jahilci shakka ne ilimi kuma ya ne to kaga duk abin da zaka yi shi cikin shakka to babu tabbas cikin karbuwar shi ko kuma isuwar shi saboda haka sanin abubuwa ta asalin ta dalilan su to yakan sauƙaƙa ma ɗan adam zai iya yiwa ya zama lokacin da ake da matsalar wuyar ruwa ne to kaga maimakon ka wanke su uku uku a nan menene matsala ka yi arwala marar wurin da babu wadataccen ruwa an zo ruwan duka gashi wasu ana gaba sun samu ba sai ka zo ka wanke su uku a yanzu sai a yi marra marra kenan yanzu ruwan da mutum ce zai mutum da za su uku za su kaga nan gurin an yi amfani da wannan yanzu kaga hikimar wannan sai kuma sauƙi na shari'a musulunci kaga maimakon a ce sai uku sai kuma aka sassabta biyu biyu ma an kai yayi ɗaiɗai ma an kai yayi kamar da salatu halin bulaguro ya wanke so ɗaiɗaya a wancan na wanke huska da kenan hannu biyu babu rogo salatan salatan sai kuma baban da zai karanta da mu yan arwalla wankewa su uku wanda shine yin kaiwa matsa an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu annahu da'a bi ina'in fa afraga ala yadayhi thalath marrat fa ghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina fa madmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajahu thalath marrat wa yadayhi thalathan ila al-mirfaqayn ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ لها وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل فيحسن وضوءا ويصلي الصلاه الا غفر له ما بينه وبين الصلاه وبين الصلاه حتى يصليها والايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات امام البخاري bayan كل ترجمه zabiri Allah ya kashe da rahama ya zo da kenan hadisi na sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu wanda maulan shi Umran ya rawaito shi sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya yi shahada hijira tana da shekara 35 hijira tana da shekara 35 wanda darajojin shi da kuma matsayin shi abu ne wanda yake bayyana sabuwa kasanto shi lakabi da ake mai zumurai saboda ya aure fiyan manzo sallallahu alaihi wasallam guda biyu fiyan maki sallallahu alaihi wasallam guda biyu na maka ya nuka da tsatsiri na kuma guda biyu da wani baya a guda biyu aka tsatsiri na kuma ya aure fiyan maki sallallahu alaihi guda biyu نعم زينب زينب abin da za su yi wani alamu ne za mu da alamun zai kawai kana son kabari da alamun kana son kabari to ha fatima to kenan bayan sai na aliya su ke da kuka maza bi ta aura ya ta fatima to yawa to suke nan sai wani ya ba mu kai an yi abu na zainab abu da aka gina raju'i sakin da ya shi aure ta yawa rubayya rubayya zainab abu da aka gina rabi ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga yaban sa rubutan shi da shi fatima kuma sai ne ali radiyallahu ta'ala kenan dole ka dawo kan wadannan shi yasa ake mai lakabi da zunnurai aka ce a kuma fa wanda ya aure biyan annabi guda biyu kenan sai shi sai da Usman radiyallahu ta'ala kaga ya nuna daraja da kuma matsayin shi da kuma ga kunya shi da mala'ikun Allah suka zamanto suna ce manzo Allah ta sai ce me zai sa ba zan ji kunya wanda mala'ikun Allah ke jin kunya shi ba ga kuma bishara da gidan aljanna to amma kaga tare da haka dan ka san sharri na khawarijawa da kuma bata gare ka san cewa shi wa dan tafi ne ko khawariji ba wai komai bane dama dan ya kashe kagare a baya waɗannan da ya guda hudun wannan su ne da yayyun wanda masu koyi da su ma koyi da sunar manzana sarasana rukko da sunar su ma rashin halaka ce to amma khawarij khawarij ba su suka kashe sai da usman ba su yi kasa goya ba suka kashe sai da ali a nuna ma da tsiya irin ta khawarijawa shi yasa dan su su kashe malamai ko su yi kaza wannan karamar su wanda za ka ce sai na Usman ya mutar da musulunci sai na Ali ya zama dagutu kai dan sun ce wani malami ya zama dagutu ko sun kashe wani malami ai baka mamaki wanda suka kashe malam Jafar suka kashe Albani ko sai na Abubakar gidan ne kashe shi saboda aqidan su a aqidan su waɗannan ma ba musulmi ba su aqidan su to kai wannan ma kake gani ko mutanen da suke kasan yawan zalla sa sa imani karshen dai tuka-tuka ma duk saboda imanin baki da zurfafawa addini shi yasa wanda Allah tsara sai ce in kuka ga sallar su za ku raina sama in kun ga azumin su za ku raina nawa in kun ga karatun Qur'anin su za su ku raina nawa saboda kullum mutum zai sai sabka sai sabka da rai sallah kuma kwana suke tunani a daren da za su yaƙi da sai da na alheri da suka yi duk kowane sai da ya wajen raka ɗari uku kawai sallah bala'in ibada saboda tsananin zahin addini shi ne wasu kuwa tsara ya gane sarasar shi ya mata annaba adalci da tsoron Allah ya ce ai adalci ka gani to iyar kawaris ke shi ya sa kakkai mamakin dan sun kashe malami wani sun kashe a'a wannan abin ba ko sahabi ne ke da rahi sun kashe shi karshen suka suka ko ba ruwansu da wani ka yi kalmar shahada mutum na wani kalmar shahada sai kashe wani ka kashe yana kalmar shahada amma kai tun da aka ware wannan ya kukunan nasu ka taba ganin sun kashe wani kirista ko wani bai wuri in sun kama masu eh wannan ma mutanen su ne abokan su ne wannan mutanen kirki ka taba ji ko da waka ce ma gashi sun kashe wani wanda ban ba ka taba ji kullu musulmi ne sai adadin sun kashe sun kashe sun kashe dalilin su kuma wasu sun shiga kiristanci makaranta an yi zancen barne da suka rusa ta gabaki proje-proje kuma duk duniya akwai yadda ke da kwai proje da nan suka lafi ana ba ta iyan mutane marayi wane ne an mai da mutane almajirai an dammar rayuka dukiyoyi kaza kaza kuma da sunan za a kawo musulunci kowane irin musulunci ne za su kawo shi kasan musuluncin khariji musulunci shi shi sai ya karar da al'umma ne ina jin manufar shi sai kamar musulunci shi shi a kashe na bayan ƙasa duka gaba daya la'alla wasu mutane ne daban za a sarko daga sama sai shara musulunci ma ya karasa to su su ba wai mai kauya ba ne in ka ce ma ga musulunta kai ma sun kashe ka su gudda ma ka tsaya kai kirista ne ka tsaya kiristan ka ta yi sauki ma ji ne faɗi ya katsulu na ahalin islamu ya kuma na ahalin shirka suna kasance suna kashe musulmi kuma suna tsare wanda suke shirka su kuma wannan tun daga kankace wai wancan lokacin ne ban da yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su bushe ba har tashi a kiyama har tashi kiyama sune duk wannan za ka ce ma boko haram a ce ma ko da wani suna ne za su yi duk uwar su dewa su dai duk sune ne su ne kawai eh in ko ka da sai dai ka da da biyu ko ka ce a shekau ya yi mana da ya farga mutum kirki ko ka ce ya yi mana da bari to ka gani da bakin shi kan ya mutu Allah ya taɓa bakin shi dan ya halika man halaka an bayyana sun ma ya man hayya an bayyana yace mu muka kashe albani mu muka kashe malam da kai ni zafan da me yadda muka kashe malam muka zama kashe ka ta in kai ahlus sunna ne la Allah ma ka hanya malam Jafar ka fahimci sunna to su suka kashe malam sai ka leka ka ga to kai yaya gwagwarmai da ya kai kayi ta adalci da zaka ma kanka ka ce na yarda na sallama ni imani to in sun kashe nan kai ku a wakai shi yasa an kai mabiyinsu ne ma wane in ka zama kawai lalatacce in ka nuna gaskiya za ka kai maka shekaru su suka kashe sai da nawa kuma rabia to don a nuna ma wai kowa yake bayan ƙasa kashe gidan tun wancan lokacin kuma abin ba yanzu bane bai fara kuma ba a nan salasalar da cewa ba za su gushe ba har zuwa iyamusa kenan abin ba wancan lokacin bane kankace ai sun ida kawar jawa tun wancan lokacin a har zuwa ƙarshen duniya suna nan dami na'in ya sa an karuwa da ruwa an karuwa ba afirka alayyari ne tarasa mara sai zuba hannun shi tarasa mara su uku baka salahu ma ya wuce ana kuma da kala yami na wufil ina sai kuma ya shigar da damar shi a makayi su kuma fusa su wai kace ba kan gaskiya musu ya sai su a kyale kawai shi kenan su yi ta yin abubuwan da za su yi suna ta danna mutane ta to shi a ka'ida kawai ɗayan biyu ne su a tsarin su kawai duniya tsarin biyu ko ka zama kana tsarin su ko ba tsarin su ko ka musu raddi ko karka musu in dai kai ba nasu bane ba to kawai kai jalin wancan halalin da mu ne dai kawai in ba a samu dama ba ko ana ga kashi ka bata fartushi ne shi ne kawai da su fili na ba mazauna wasan shaɓa wasan tsara ya kurkura kuma ya shaƙa ya gasa sun ma gasara wajen wasu rata mara kuma sai wanke fuskar shi su wadai talatan ilal mirfaqaini hannu ma zuwa marafi su uku kuma masahabi ra'si sai kuma ya shahi kanshi shine shafa kenan na gabaki da bir'asi duka shine fa aka bala bihima wa adbar kenan zaka gama daga matsarar gashin gaba ɗaya sai ka tafi karshe ka dawo babu bambanci da mace da namiji sai dai dukkanin abin shafa aka ce shi so ɗaya ne kuma ga tsalar rajulai talata mara sai wanke kawawon shi salata marrat ilal ka'bayn su uku kaga kenan ɗaya daga hanyoyin sai bayyana ne wankewa kafa su uku akwai da ya kai shi salati sai wanke kafa kenan wankewa kawai ba tare da ne adadi ba to amma wannan sai bayyana ita ma su uku shi yasa zaka ga wasu daga fuqaha'u sai suka sai akan wanke kafa har a gamsar da ita to shine zaka ga wani kawai ba a rabi sai ai ta bulbula ruwa ai ta bulbula ai ta bulbula kenan ita ma salata marrat ثم قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جي ثلاثة يجي من توضع ناره إيادا وان دي أرو الله فتنك وانا أرو الله دعوة ثم صلى ركعتين sai tsalla raka'o'i biyu la yuhaddithu bihi ma nafsa ba tare da ya zantar da zuciyar shi ba nan gurin malamai suka ce ba wai hadithun nafsu ba kowanne a wanda zai zama to kenan ya kau daga cikin sallah ne amma wani dan fusga da zaka zuciyarka za ta fusge ka wani sake-sake ka dawo wannan ɗadan bai iya kauce ma wannan abu gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za ga wa ta bi dukkanin abin da ya gabata daga zunuban shi duk abin da ya gabata daga zunuban shi an samu ruwaya kenan waɗansu ruwayoyi waɗanda suka zo da misla shi yasa nawawi Allah ya shi da rahama ginu akan wannan ruwaya ta nahawa sai nawawi ya ce kenan a nan gurin bai ce misila ba saboda misila yana nuna tabkacece ne ya daidai wa daida ya ce shi yasa sai ce nahawa haka zo na hajar ya ce kenan akwai ruwayoyi sai dai waɗanda suka zo da misila an yi amfani da misaliya a nan kuma a mahalli na majal kenan kamar nahawa saboda haka kwatankwace amma ba dan daidai wa daida kwabo da kwabo ba irin ta maki sallama alaihi wasallam imam al-bukhari ya fitar da wannan kitabul wudu babul mawdu'a fil wudu kurkura baki wanda da kuma a kitabu sawm babu suwak ar-ratab wal yabis bil sa'i baban da yake nuna ya halitta mai azumi ya asuwaki ko busasshe ko danye kitabul riqaq ya fitar da ya ayyuhan nas inna wa'da allahi haqqun anan ma ya fitar da shi wa fi riwaya anna uthman radiyallahu anhu qala aw tarwa sayyidina uthman Allah kare da gare shi yace ala uhaddithukum hadisan shin ba ku san zantar da ku wani hadisi laula kita laula ayatu fi kitabillah ba dan aya da tace cikin take cikin littafin Allah ba wanda take nuni a haramcin koyi ilimi ma haddathukum ma haddathu ma haddathukumuhu da ban zantar da ku wannan hadisi din ba ma'ana da ban ba ku labarin shi ba samitu annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na jama'a kina ta la yatawaddu rajulun mutum ba zai arwala ba na rajul da aka ce kina aka agalabiya ne duba da hukunce hukunce na shari'a akan ambata sunan mazaje saboda kina arjal qawamuna ala nisa'i wa rijal alaihinna daraja fa yusinu wudu'a zai ya kyautata arwala wa salli sala ya sallaci wannan sallah illa ghufira lahu ma bainahu wa bainas sala face sai an gafarta mai abin da yake tsakankanin shi da sallah wadda za ta zo hatta ya salliya har zuwa lokacin da zai sallace ta wannan yayi nuni a bisa fadalar kyautata arwala kyautata arwala kuma kenan ana nufin wankewa su uku wankewa su uku uku shine mafi kaiwa matsar kyautatawa sannan kuma dukkanin wanda zai arwalla ya zaman ko ya tsallaci raka abi da wannan arwalla to zai samu wata fadla kun ga sai na bilal radiyallahu ta'ala anhu ma ji salasan da yace wani aiki kake na ji sawon tafiyar ka aljanna yace ban taba yin wata arwalla ba ka kun warware sai na tsallaci raka abi wal aya yace ayar da sai na kuma yace ba dan ita ba da ba koyi muku ba shine innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati ubangi ya ce lalle ku sani cewa waɗannan waɗanda suke ɓoyewa abin da muka sabkar musu daga hujjoji na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah yana tsine musu dukkanin masu la'anta suna tsinuwa a gare su wannan yana nuni a bisa hatsarin ɓoye ilimi ka je ka yo karatu ka yo ilimi amma kuma ka zo ka zamna ba ka karantarwa ba ka tunatarwa ba ka karantarwa ba ka isar da sabon Allah wannan hatsari ne ko kuma Allah ya sanar da kai wani abu kana cikin mutanen da suke masaki ne jahilai amma baka musu umarni da kyakkyawa baka musu hani da mummuna ka san yadda arwalla take kana ganin wanda suke cikin ka ko suke tare kai suna yin ba daidai ba amma kuma ba za ka taba gyara musu ba ko ka koya musu musamman za ka ga akwai waɗansu mutanen da inda za su karɓi tallatar da addini da da'awa to ta hanyar su za a samu adadi masu yawa su zama ko sun gane shari'a kaga inda aka ce maka masu mulki aka ce ma masu dukiya to mafi yawa za ka ga mutane duba da mailinsu zuwa ga waɗannan in suka ga abin da masu gidansu suke kai to suna mahimmantar da wannan abu za ka ga duk wanda ya zama to yana mahimmantar da ibada to yaran shi ma sai ka gani su ma suna mahimmantar da wannan saboda zai ji tsoron kar ya zama shi yana ja da baya wajen addini kuma mai gida babban abin da ya damu shi addini shi kuma ya zama ba ruwan shi da addini tahiya ta tahi ba za ta tahi ba ba za ta tahi ba to za ka ga ko siyasa ka kalli in aka samu jagoran siyasa wanda yake da kulawa da addini to za ka mafi yawa mabiyan siyasar tashi su ma suna da dan maili ne akan wannan to haka za ka ga ire-iren wannan kenan shi isar da sako na addini bai sakai tsabo in kayi wani ilimi mai kumbin yawa duk abin da ubangi ya sanar da kai kaga wani yayi ba daidai ba duk kokari ka gyara mishi duk kokari ka gyara mishi ko kuma a kauyen ku kai kadai ne Allah ya haska kama kake zuwa gari ko kake zawa cin kasuwa ko kake su abuwa na damuwa da addini kaga cewa mutanen ba su damu da addini ba cikin salo da hikima sai ka dinga kokarin dora su haka haka haka kenan kai ma zaka dace da wannan garaba sai rashin kuma bayyanawa kenan mutum zai wada cikin wannan narkon Allah kare imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul wudu babul manqada fil wudu haka azumi ma ya fitar da shi kenan yin aswaki ga mai azumi dan ya aswaki ko busashe a riqab shi ma ya fitar da shi a wannan babul istinsar fil wudu babu ne wanda zai karantar da mu al-istinsar tiyatar da fiyace ruwa daga hanci shaƙa ruwa da kuma fiyatarsuwa wanda malamai sun kai sun komo fa'a'u dangane da menene matsayin shaƙawa da kuma fiyatarsuwa wasu sun tafi akan wajibi ne ta yadda wasu kuma suka tafi akan cewa matsayin mustahabbi yake an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda falistanfi ma ki sarasa ce man tawadda dukkanin wanda ya zo yin arwala falistanfi lalle ya sha ruwa ya fasa in aka zo da listansar shi kadai kenan yana daukar shakawa da kuma fasawa saboda lokacin da ka shaka kaga lazaru shi ne ka yato lokacin da aka ce kuma ka yato ai baka yato ba da kai ne sai da ka shaka wa man istajmara falyutu wanda kuma zai tsarki na dutse to yayi mara kaga nan listinsa iya daga hikima ta shaka ruwa a hanci da kuma fasasu da ruwa zai zamanto zaka tsayi gaban Allah zaka karanta Qur'ani wanda kuma shakarwa zai zama to kenan ka wanki ka tsabtace kofofin hancinka ta yadda zai zama to sautin qur'ani ya dinka fita sannan kuma yakan zamantawa wani abin wankewa da kuma gyara kofofi na hanci kaga mafi yawa su waɗancan hannun hagu ai za ka ga yawanci cututtuka na hanci su suke da likitocin da shan hanci gyara hanci yin kaza su saboda wannan ne kaga hancin mutum yin wannan wannan yin duka ya kwarkware ga baki daya ya tsaye wani kuma asarta ya fatke biyawanci za ka yi ta ganin satan wani kuma zozan hancin abin da ya shiga to za ka ga kasashe na nasaru suna bawa da wannan me ya jayo babu shakawa da fata suwa tare shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan wa baligh fil istinshafi illa an takuna sa'iman ka kai matsa wajen shakawa ka shaka ya shiga sai wani kana azumi to shi kuma nan gurin sai kai sama sama to kaga hikima ce wankewa wannan sannan kuma shedani ya kwankwana ko hancin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sai kaza alukum min nawmi falyastamtir saratan wa inna shaytana bizu ala khashumi in mutum ya tashi daga barci ko baka yi ba arwala sai ka wanke hannunka sai kuma ka dauki ruwa ka shafa ka yatsar ka shaka ka yatsar ka shaka yace saboda shedan yana kwana ko hancin mutum to kaga kwana abin da yake datti khabith makinka a cikin hancinka zai iya bar maka wata cuta zai cutar da kai shi yasa an kai wannan zai kaji sa'ad baka da wadansu wannan sai kaji shabat ka ka samu nishadi to wannan duka yana da rahama ta musulunci kaga mu muke da irin waɗannan abubuwa to wanda su sai kaga za a ce ka dinga yin kaza wanda mun kuma tana abin an huce da shi a ce ana so karka yi zafi baka shaƙa baka wanke cikin hancinka wani ruwa na wankewa cikin hanci to kai da harawar laso nau kake yi baka da bukatar wannan ka shaƙa da ƙarfin ka sha ruwa ka shaƙa ka shaƙa ka shaƙa ka shaƙa ka shaƙa kenan ka wanke cikin hancin naka duk wani da sai da sai da wani wannan duka babu shi babu da tujimar witr wannan babi ne wanda kenan shi ma zai karantar da mu al-istijmar hujja yin tsarki na hoge ko kuma dutse ya zama mara ne shi ma wa an horo da yallawa an daga sai na abu hurera allah ƙara yarda a gare shi ya ce sai na abu hurera allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce an na huturo na salasala makara lalle ma ki salasala mai ya ce ya za ta wata a haduku idan sai ku ya zo yin arwala fare da harfi an fi ima'an lalle sha karuwa ce an ce shi sun maliyar sannan kuma ya fayata kaga nan sai aka ce fare da alfi'il al-mudari al-muqtarin bi lam al-amr wa man istajmara falyutir wanda kuma zai yi tsarki na hoge ima falyutir yayi mara wa yadda sai kada alkum min nawmi idan ɗayan ku ya warka daga barci wala ya qasir yadahu ya wanke hannun shi qabla an yudkhila fi wa hudi kafin ya tsoma ta a makayin arwala fa inna adakum la yadri ana ba ta fiyadu saboda ɗayan ku bai da masaniya a ina ne hannun shi ta zaman ko ta kwana wannan kenan shi ma na karantar da mu da akan shakawa da ta tasowa ko da ko ba arwalla ba za ka yi ko da ba arwalla ba za ka yi in ka tashi daga barci sannan kuma tsabtace hannu da kuma wankewa hannu kafin ka shigar da shi cin abin arwalla shi yasa daga barci ka tashi ba daga barci ba ka tashi kenan in za ka yi arwalla sunna ne ka wanke hannun ka so uku kenan kafin ka shigar da shi cin abin arwalla ko kafin ka wanke fuska ka tashi daga barci babu mamaki ka yi toshe-toshe misali babu mamaki wata dabba ta zo daga shaidarin dabbobi misali ta hau sama hannunka babu mamaki kaza ko ka tora shi misali kasa ma wani guri yanzu ya kazo kawai sai ka ɗauka sai ka sa huska ko kuma sai ka so sa huska ko kuma ya tsoma cikin ruwa kaga da akwai wani nau'i ko ka ɗauki abinci ka taɓa wani abinci wani irin daɗi za ka ji haka to kaga tsari na musulunci hikima ta ubangiji subhanahu wataala amma wadancan hannun hagu mutum yana tashi kawai mai kokari ne ya dan yi gorosan bakin shi kawai shi kenan za a kama gauza abinci in ma da wani abin shi haka zai dauka kawai ya dan kan tsamawa ka gani ai babu abu mai wahala da makaroci har nan ji yayi komai kazanta da wahala da abin nan wa man istajmara falyutru idan sai qadarukum min falaqa silalahu qabla an yudkhilaha fi wudu'i yawanci hannukan ya shigar fa ina da gona dare ana ba ta tsaro anan gurin kuma babu bambanci da koda kuwa ka san cewa hannunka a gam yake koda ka sa hannunka cikin wani gam to labudda kenan wannan sunna ce aka shar'anta ma wa shi yasa a bangare na ta'zimu sunna malamai suke kawo hikaya na daga cikin masu shakiyanci ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda tsine da zaka ga irin masu izgilancin nan wani sai ke cewa sai sa hannun shi mai da wani abu sai ke ce ai shi ya san inda hannun shi ta kwana shi ne da ya kwanta sai aka sa ya tsanyata shi ya tutsa ta cikin abin gurin kashin shi sai da kowa ya gan shi aka dinga mai tsaye za a yadda shi ma ya zama zoina wani ga gani in ta tsaro min na faina na tsaro min kun kama ta tsaro sau da aka sai da aka gan shi haka nan kama wanda ya dinga sa kusa kasan takalmin shi ويأتي إن الملائكة تتواجد حتى لطالب إن رضا بما يطلب سيتي توبر ملائكون نسكي شو تفكافكي وشجيتي shi zai sa kusa kenan ya aka fi kenan shi ma sai kawai ta sani kenan wannan ya nuna ana bukatar yin mara waɗannan abubuwa yin mara nan shari'a ne yadda aka ce masu kawai ka bi wannan babu zasalin rajulaini fin na'alaini wala yamsahu ala na'alaini baban da zai nuna mana zasalin rajulaini wankewa kafafuwa kenan wajibcin wankewa kafafuwa guda biyu finna alaini wanda suke cikin takalma ma'ana ka hudda su wala yamsahu alal alaini ba zai shawa ba akan a kenan wannan saman takalman nashi guda biyu wanda Imam al-Bukhari kenan wannan tarjuma babe ta nuna kenan yana daga wanda suka tafi akan wankewa kenan kafa a lokacin da take cikin takalmi kenan takalmi bai daga abubuwa waɗanda za a yi shawa a gare su jamaluddin al-qasimi Allah ya kance da rahama yana da risala wanda yake take nuni kenan jawazul masai alal kufail wa alaini ga kufi da kuma takalma shi jawrabaini kenan shawa kan safa ko kuma misali kufi ko kuma takalma wanda suke kawaci ثم أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له رأيتك لا تمص من الأركان إلا اليمانيين daga abdullahi bin umar Allah kare yarda a gare shi an ce mu shar'aituka mun ga kalata musu min al-arkan baka shawa daga rukunne kusurwa guda hudu na Ka'aba illa al-yamani yayi sai waɗannan kusurwoyi guda biyu waɗanda suke rukunin yamani wa ra'aituka tarbasu ni'al as-sibtiyya sannan mun ga kana sa takalma na jemammiyar fata wa ra'aituka tasbuhu bis-sufra kuma mun ga kana rini da abin da yake da launi masara wa ra'aituka idza kunta bi makka ahalla an-nas idza ra'aw al-hilal sannan mun ga idza kunta bi makka in kana makka ahalla an-nas mutane sukan niyya da haji idza ra'aw al-hilala a lokacin da suka ga jaririn wata ma'ana farkon watan zulhijja walam tuhilla anta kai kuma bakka niyya da haji hatta kana yawmut tarwiya har sai ran takwas ga wata قال عبد الله عبد الله بن عمر يتي اما الاركان amma kusurwa ɗin nan da kuke faɗi na ka'aba bai ni lamarar rasula ta sai masu illal yamani abin da ya sa kuka ga kawai waɗannan na dama guda biyu nake shafa manzo salari sara na gabe shafa sai kusurwan nan guda biyu sai na tsayu akan wani shi abin da ake bukata tsayuwa bisa abin da ka karanta ko ka sani na ilimi wa amman ni alis sabziya yace amma ta karma na jimammiyar wata bai ni rasul sura sarsan yalbasun na'ala na gama kena sa takalmi allati laysa fiha sha'ru wanda ba gashi wa ya tawaffa fiha kuma yana yin arwalla da ita ma'ana sai hudda kawashi sai ya wanki fa ana uhibbu an albisaha ina son ni kuma ni ma kenan albasaha in ya zama to ina sa ta tunda na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana sawa kaga nan sai ce sai ya wanki bai ce ba mi yin shafa to da shine imamul bukhari sai yake na wanda aka gasulir rijlain wankewa kafafuwa bin da alaini wannan kashawa halacci ne kuma kana iya huddawa kenan ka kirko da rukhsa ka hudda ka wanki misali kawai ka tana cikin kufi in kashawa ka yi riko da rukhsa in kuma ka cire ta ka wanki hallau ka aikata abin da yake kenan azima wannan baka da laifi shi ma kawai ka tana cikin kufi sai ka hudda ka wanki wannan ba laifi bane sai kuma kai shafa wannan kuma kai riko da rangwame da Allah subhanahu wataala ya bada wa yatafana uhibbu ana albasa wa amma sufra yace amma runa gashi wanda yake hori da nake yi da masara sai ni ra'aytu rasulullah sallallahu biha na ga na tsara sai na rini da wannan fa ana uhibbu ana asbuba biha ni ma ina san ya zama ina runa gashi da wannan wa amman ihlal yace amma ni ya daga murya da aiki haji fa ni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi ban ga maki yana niyya ba hatta tambaye ta bihi rahil har sai tago shi ta yunkura da shi wanda mutumin da yake mutumin da ya niyya na tamattu'i kaga wanda zai haji tamattu'i ya samu bayan ya gabatar da umara kenan zai cire sai ranar tarwiya a ranar sannan zai sanya hiramin shi sannan kuma ya niyya na haji sau da haka sai abdullahi umar sai zama to shi ma haka nan yake kenan sai ranar tarwiya sai ya niyya shi ta haji shi ne sai ya gaya masa haka a lokacin da aka tambaye ka kan wani abun da ka aikata ya har da kai dalili abin da ake bukata gabatar da dalili wannan shine abin da yake wajibin mutum matsayin abdullahi bin umar wajen tsayuwar shi akan sunna ta maki sallallahu alaihi wasallam ba tare da ketarawa ba na'am ya haka ne mamutun yin dama inda ya kai rukusa to abin da ya shin riko da rukusa shine yafi ko kuma a aikata abin da yake azima shine yafi malamai sun tattauna akan wannan wasu ka ce riko da rukusa shine saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan inna ma rifa an tuta rukusahu kama rifa an tuta azaimu Allah yana son a dinga shewa rangwame ubangiji ya bada in Allah ya sauƙaƙa ya bada rukusa to kai riko da wannan rangwamen na ubangiji subhanahu wataala kamar yadda Allah ya umarni yake so mu dinga aikata umarnin shi insha Allah sai mu tsaya hadisi na abu musa kenan hadisi na abu ayyub al-ansari akwai idza ka ahadukum ka an tashi babu la tasbu bil ila bi ghaib na aburi an abi ayyub ko aha mhm wala yawliha zaharahu ko wala tashriku aw gharibu hadith ibn abbas allahumma qulhu fi dinina
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم إذا دخل الملائكة ووضعت ووضعت ووضعت wudu'an وضوءا ومر هذا فأخبر فقلت الله فقال فقال.
فقال اللهم اغفر باب من تبرز على لبنتين حديثنا عبد الله بن عمر بن نافع إن نافع إن الناس يقولون إذا قعدت على حاجتك أياك الله تأتيك abin sai kuma dingon da ke shishana kenan za a rinka tambayar abin da dingon kenan don a ce ya yi tasmiyin ba zai ba amma duk inda mutum ya san za a tambaya zo ne wanda muka yi shi ma kenan za a tambaya ta shi kafin gaba insha Allah ta da inda za a tambayar ba fata ta nuna kenan an harbe shi insha Allah an tsale da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا اله الا Baik, mana kita mudah kita kita cuma insya
kamar da yankewa ne ko ba yankewa ne
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي